أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وفقا برحمتك يا أرحم الراحمين ya rabar alamin godiya ta tabbata ga alamar sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda shi na sha biyu azumi sha biyu ya kuma wallahi ina ina tahowa na na ta lissafi sha ɗaya to azumi sha biyu na wannan shekara ta hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda shi daidai da sha biyu ga watan uku na wannan shekara ta alif dubu biyu da ashirin da da biyar har yanzu muna karatu a cikin suratul nisa za mu tashi aya ta tamanin da takwas insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أردفهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله
بسم الله الرحمن الرحيم aya da ta gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa shi kadai yake bai da abokin tarayya sannan tabbas Allah haddara ruwa cewa lalle zai tara mu ranar tashin alkiyama wani magana gaskiya ne shi yasa duk wani abin da musulmi zai gan shi a matsayin gaskiya ko wani abin da zai ringa tabbatar da shi a ran shi ya san babu wato kada to kada ya zama akwai abin da ya dara tashin alkiyama yadda ka san ne ka san za ka mutu to lalle za ka san za ka je filin tashin alkiyama ba abin da zai faru a ce ana filin kiyama ba ka nan babu babu shi babu wani abin da zai faru da a ce gashi ana tsayuwar kiyama amma wani mutum baya ko ya yi tafiya ko bai samu ya iso ba ko bai da lafiya na ka san da yanzu duk taron duniya sai ka ji wannan dalilai ya ce ma wani bai iya zuwa ba ga dalili ko a ce ma ya mutu na a bai da lafiya a gashi-gashi dole wani kowane taro ne wasu za su yi ba to amma ban da taron tashi tafiya shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa hasarnahu falam nugadir minhum ahada Allah ya ce muka tara su ba mutum ɗaya tal da baya ne tal ɗaya babu ka kallo kai ko mutanen Najeriya za a ce za a tara ba wanda baya nan daga lokacin 1900 ne ko da aka ce an yi to daga lokacin ka tuna mutum nawa za su taru mutanen china da na farkonsu matar china ta farko da ta soma aihuwa da wanda za a haifa ɗan china ai ayyada sun fi kowa yawa a duniya misali to ka gani a ce dukkansu kowa na nan ba fa generation guda ba a tun da Allah maɗaukacin sarki ya ɗan adam har nan gaba wanda za a haifa mutum na ƙarshe za a taru a waje daya ai wannan ya ishe ɗan adam abin tsoro tashin alkiyama kuma kaga shedan da yake bai da kirki zai ba abin da ya sa muka rena ma kamar ba mu dauki shi ko ba kamar shi sai ka ga damuwa ma da ba damuwa ba dan adam ya damu da ita ya ɗaga hankali shi amma ana ce ma za a ji tashin kiyama ko a jikinsa na nan ba ruwan ki kawai kamar ma ba ku amma za ka ga abin shirme ya ɗaga mar hankali ana ta rigima da shi alhali inda abin da ya kamata ya ɗaga wa mutum hankali babu kamar tashin kiyama inda za a ce ma duk duniya ma komai ka cire bai damun ka duniya to abu ɗaya ya kamata ya dame ka ran da za ka koma ga Allah shi kaɗai dama ita ce ma damuwa wallahi ita ce damuwa kuma shi Allah da kai shi yake mana lokaci ya ce wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah yace ku ji tsoron ranar da za ku koma wajen Allah a ciki ita ce rana ɗaya saboda rana ce in ka ci sa'a ka haye Allah ya sa mu haye in kai rashin sa Allah ya kiyaye shi ke nan dan adam ya halaka rayuwar duniya duk yadda ka ganta duk yadda kake shan wahala a ciki wallahi idan mutum ya mutu ba daidai ba to a cikin aljanna yake duk yadda ka ga duniya baka da kokobo baka da riga baka da kaya baka da gida baka da mota kana jin yunwa ba duk a wannan halin na rantse da Allah idan ka mutu ba daidai ba to sai ka gwammace rayuwar duniya sai ka gwammace wannan rayuwa don wannan aljanna kake kuma duk yanda dan adam ya kai dama duniya dai mun sha faɗa ba wani abu tun dama can daɗin nata ba sosai ba don yaudara ne to bare ma yanzu wanda yaudara ta fito tsararra domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tashi kiyama ta doso za a samu wato sanawatun qadda'at yace wasu shekaru masu yaudara sai ya faɗi me za a dinga yi a ciki yace yusaddaqu fi hal kadhib yace wa yukazzabu fi hal sadiq yace wa yu'tamanu fi hal kha'in wa yukhawwalu fi hal amin ya ce shekarun haka rayuwa ta irin rayuwa duk mai gaskiya sai a ce magareci magareci kuma a riga tafa masa shine mai gaskiya mai cin amana zai zama shine mara amana shine mai cin amana zai zama shine mai amana mai amana kuma ya zama shine mai yaudari haka kaga an yi baibai to haka ya ce da ƙarshen lokacin haka rayuwar za ta kasance sa'ana na musalla sallam ya ce kuma za a samu lokaci da kisan kai zai yawa ta kashe mutane ba da yi har wani hadisi ma yake cewa la yi da rikatil fi ma katala walal makatuli ne ma kusa wanda shi ya yi kisan in an tsare shi me yasa kai shi ma bai sani ba to bare wanda aka kashe gida mafi sun mai kawai kisan kai ne za a kai kuma ana kai ana kai allah ta tsaye da haka waɗannan waɗannan lokuta hakan nan za su yi ta zuwa duka don mai don shirin tashin alkiyama lokacin da allah madaukakin sarki zai tara mu yau mai jima wallahu al'awwali na wal akhiri ranar da allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe kowa Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin inuwa rana Allah ya sa muna cikin inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwar sa alhamdulillah da mutum ya tuna musulunci ya tuna Allah ya yi shi musulmi sai ji daɗi saboda ai ba ƙaramin rahama ba ce Allah ya bana da ya bar mu muka zama musulmi wallahi ba wani wayan mu bane ba ba wai wani hikimar ka bane ba ba ba wai yaran ku bane ba ka san wani kawai yana kan shi bahaushe ne kamar raɗin shi ne ma ya zama mutum na nuhu kamar irin kawai suna da suke Allah ne ya yi ka musulmi kawai ya kamar godiya kuma ka tsare musulunci inda Allah ya san sai ya yi ka ba musulmi ba sai ka biya ya ta zagin Allah da kai ana tarjima da kai eh ta rigima ka gama wannan rayuwar kuma ka shike nan mutuwa sai mutuwa mutum ya zama dan wuta har abada Allah ya kiyaye to shine sai Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana wannan sai Allah madaukakin sarki yake wato jan hankali na muminai kan wani abin da ya faru da su a cikin madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi yakin uhud suna tafiya akwai runduna guda wanda shugaban munafikai abdullahi bin ubay bin salul ya ringa ziga su ya dinga ziga su har suka dawo suka bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tafi suka dawo madina to da suka dawo ha an je yaƙi ne ba a je ba a hanya ko dawo sai wasu suke cewa kai wannan munafukai ne kawai ba musulmi ba ne ya za a annabi sallallahu alaihi wasallam fita da kai za a je waje kai kana ba da izinin sa baka dawo wasu suka ce kawai mu kashe su munafukai ne so suka ce mumine ne ba ba a san menene ba sai zama an samu jayayya al'ummar musulmi ta kasu kashi biyu a kan waɗannan da suka dawo to shine sai Allah yake cewa fa malakum fil munafiqina ka'atay yace me ya same ku ko mu ne kuka zama kashi biyu akan lamarin munafikai dan duk wanda ya dawo munafiki ne to me yasa kuka kasu kashi biyu akan su wallahu arkasahum bima kasabu ai Allah ne ya dawo da su cikin kafirci Allah ne ya dawo da saboda irin mummunan aikin su yasa har suka jijjigan Abdullahi bin Ubay bin Salul suka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dawo wato yaje kuma mai zai same shi shi ya same shi shine Allah ya ce aturiduna an tahadu man azalla shin kuna so ku shirye da wanda Allah ya batar da shi to mai yidillahu falan tadillahu sabila wanda duk Allah ya batar da shi ba ka samu wanda zai shirye da shi ba ka samu wanda zai dora shi akan wani tafarki kaga kenan wanda ya shirya Allah ne shirya da shi wanda kuma ya bata babu wanda zai shirya da shi Allah ka shirya da mu na وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Allah madaukakin sarki ce waddu law takfuruna kama kafaru su kafiran nan abinda suke fata shine dama a ce za ku kafirce kamar da suka kafirce fata ku nuna tsawa'a sai ku zama ɗaya wanda shi ne abin da yahudawan duniya suke fata yadda su ba su bi allah ba kai ma karka bi shi yadda suka ba su yi musulunci ba su kai ma karka yi shi yasa suke ta nemo hanyoyi hanyoyi sun ma san hanyar da suke sa mutane sun san ba mai kullewa ba ce su sun sani amma sun san cewa musulunci shine addinin gaskiya sun san cewa musulunci ita ce hanya mai bullewa wallahi sun sani yawan sun sani amma da yake shirya ta Allah ce babu yadda aka yi a Plato an yi wani kirista ana kiran shi ana kiran shi nama paul gindiri ya ana kiran shi paul gindiri yakan zo ya kafa lasifika ya yi wa'azi a nan a nan a nan a nan gugurfa yana jin hausa da hausa yake kuma da yake yana zaune da musulmi har ya iya wasu ayoyi ko dai ba daidai ba amma yana karanta ayoyi ina tuna cikin abin da yake faɗa sai ya ce allah ya ce zai kona masu sallah wai Allah ne a Qur'ani ya ce zai kona masu sallah sai ya ce fa wailul lil musallina daidai ne yake faɗa in ya faɗa ya fassara sai ya ce musu za ku yarda ku yi sallah sai su ce a'a nan saboda ga aya ya kawo musu za a kona masu sallah to ka kowa zai je sallah ana allazina wa salati sawu duk ba ruwan shi da su na nufin ba ruwan shi da kawai abin da yake faɗa ke kuma yana da abokai musulmai yakan zo jama'a jama'a na su da islam wata rana wani ya taɓa ce masa yanzu kai wani abin da kake wa uwanka na bilmiya su da ba ka san gashi gashi sai ce a to in ba su ya kaba ya za su ci abinci ya za su ci abinci abinci suke ci shi ne yake sanya rawani da makawuya da alkabba ya fito a yana wa azizinsa saboda ya saba akwai lokacin da ya fito a talabijin da waɗanda alkabba sai hankalin musulmi ya tashi har ma so akwai wani shiri da ake wai shi wato hasken musulunci zirar juma'a allah ya ji kan shek abdulaziz ba don ya rasu yana nan shek abdulaziz yusuf yana nan allah ya kara masa lafiya shi ne yake gabatar da shirin a lokacin na hasken musulunci to a ciki ana tambayoyi sai wani ya tambaya cewa wani yana sa makawuya yana abin nan yana abin nan yana sa kayan musulmi abin yana ya gama tambaya sai malamin ya ce a ya ce a kuɓe shi ma ya ce ai in kaga kare na shi shi na kashi na ya ce ɗauka zai ya ce da haka a bar shi ya ci gaba da sa makawuya da rawani kenan zai musulunta tun da ya ji wannan ya daina sawa ina da ya daina ya daina sawa saboda suna sauraron karatun sun haka suna ji musamman shi ma to za ka gane shirya kuma haka ya yi sai har ya mutu har ya mutu za ka za ka gane shirya ta Allah ne Allah ka shirya da mu to Allah madaukaki sarki yace haka suke fata da ra ku kafirce kamar yadda suka kafirce sai ku zama abu daya Allah ce to fala tattakhidhu minhum awliya kada ku riki masoya daga cikin su majibanta al'amura hatta yuhajiru har sai sun yi hijira fi sabilillah sun yi hijira saboda Allah fa in tawallu idan suka juya baya to fa ku zo ku kama su waqtuluhu ku kashe su ai su wajadtumuhu da kuka same su wala tattakhidu minhu waliyyan wala nasira Allah ta kada ku riki majibinci a cikin su kuma kada ku riki wani mataimaki saboda kun san su a wannan lokacin da yake ana yaki to sai suna yin fuska biyu su je su cewa kafirai su kafirai ne zo su yi musulmi su musulmai idan za a je yakin mummunai su shigo a taimaka ko da labarai shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce kawai in sake in an sake haduwa da su a kashe su na
إلا الذين يصلون إلى قوم بينهم وبينهم ميثاق أو جاءوهم حصرت صدورهم أو جاءوهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم أو
da lokacin da ake yaƙi akan samu waɗanda su ba sa son yaƙi ba sa son su taya mutanen su yaƙan al'ummar musulmi ba sa son su yaƙi musulmi akan sami su ko ko a wancan lokacin shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ce duk in aka same su a kashe sai ya tito giya banda su su kar a kashe su Allah madaukakin sarki ce illal ladina yasuna ila qaum sai dai waɗanda suke zuwa suke isa zuwa ga wasu mutane bainakum wa bainahum misa tsakaninku da mutane akwai alƙawari na zaman lafiya ya zama wajen su suka zo ko kuma mai auja ukun ko kuma suka zo wajen ku amma hatira su dole mu an yi kafilu zuciyarsu ta yi kunci ba sa son yaƙar ku wato ana yi ne amma ba don suna so ba to su waɗannan Allah maɗaukacin sarki ya ce ba sa son su yaƙe ku au yi ƙatilu kuma ba sa son su yaƙi mutanensu to sai Allah maɗaukacin sarki ya ce kamar wato su ma ba sa cikin wanda aka ce an gan su a kashe su sai Allah ya ce walau sha Allah in fa da Allah ya so la sallallahu alaikum da ya sa waɗannan mutanen da ba sa son yaƙan ku su ma sun zama suna son yaƙin zama su taso a hannun ku duka ya ce kuma fada ƙataluku da sun yaƙe ku da haka fa'i ne ta zaluku idan suka guje ku suka ƙaunace muku falam yi ƙataluku ba su yaƙe ku ba wa alƙar ilaikum salama suka jefa muku neman sulhu cewa a zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya ce to fa ma da Allahu lakum alaihim sabila Allah bai ba ku wani hanya na yaƙar su ba wato su wanda suka zo suna son a zauna lafiya duk da cewa ba musulmai ba ne kuma ba ya ƙarku suka zo ba kuma ba sa son su yaƙe kuma ba sa son su yaƙe mutanensu to su wani Allah ya ce Allah bai sanya muku wani tafarki na na ku yaƙe su ai kaga can Allah ya bada dama ta je inda aka gan su to shine Allah ya kawo gaciya cewa ba kowa ba na.
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثبتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wasu nau'i na mutane kuma a cikinsu Allah ya ce sata jiduna asarin za ku samu wasu mutane kuma yuriduna an yi amanu suna so su yi amintar da ku su yi sulhu da ku ba su ɗarfi yaƙi kuma wa ya amanu qaumahu suna so su zauna da mutanen su lafiya kaga sun zama su ba yaki suke so ba amma su matsalar da suka samu kullama ruddu ila sunna lokacin da aka mai da su cikin fitina urki sufiya sai su fada wato idan aka dauke su aka ce ku zo ku lallaba mu je mu yaki musulmi sai su tayar ka san a musulunci da aka ce ba a kashe mata a filin yaki idan aka ganta tana yaki ita ma za a kashe ta nan da aka ce ba a kashe yaro a filin yaƙi an gaishe yana kashe mutane za a kashe shi za ba za a bace da kashe mutane da cewa shi yaro a na eh ana shi yaro ne zai zauna a gida yawa don haka shine sai Allah maɗaukakin sarki ya ce su waɗannan waɗanda suke son su amintar da ku su amintar da mutanensu wanda kuma ake jin su cikin fitina suke afkawa to fa in lam ya'tazilukum in ba su kawarce muku ba wa yulqu ilaykum assalama su zo su ce to mun yi sulhu ba za mu shiga cikin mutanen wajen yakar ku ba wato su shiga cikin sulhu wa yakufu aydiyahum idan ba su kama hannayen sun zamo ba sa cikin ba sa yakin ku ba to Allah ya ce in dai ba su yi waɗannan ba to fa ku zuhu su ma ku kama su waqtuluhum ku kashe su har da kifinu da inda ku same su sai Allah ya ce ulaikum ja'alna lakum alaihi sultanan mubina waɗannan su ne muka ba ku iko da dalili na ku kashe su don saboda sun yi abin da ya cika cancanci a kashe su amma waɗancan wanda su ba haka ba Allah ya ce a kama ja'ala lakum alaikum alaihi sabila Allah bai sanya muku wani tabarki ba na ku yaƙe su
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما
Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata bai dace ba bai kamata ba bai kasance ba ga mu'mini wato bai yiwuwa ga mu'mini ya kashe wani mu'mini Allah ya ce illa khata sai dai bisa ka kuskure sai dai bisa ka kuskure annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi da imam bukhari ya ruwaito yake cewa wato la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa fi ila thalathin yace jinin musulmi wanda ya tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya tabbata in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ni manzon Allah ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ni da abubuwa guda uku na farko annabsu bin nafs mutum ya kashe rai za a kashe shi ko kai ne liman ka kashe wani za a kashe ka ina nufi ba zai ce don kai mumini ba ne ka kashe wani za a kyale ka a sa'annan wasayi buzani da kuma wato bazawari mazunaci nan ce bazawari shine ko bazawara ko bazawari wanda ya taɓa yin aure ya yi zina shi ma za a kashe shi sa'annan wa tarik wa tarik lidini in mubarak lil jama'a sai kuma wanda ya bar addini sa shi ma za a kashe shi idan ana shari'ar musulunci amma wannan kisan fa dukan su ba wani ne zai labe a bayan katanga ko a wani lungu ya samu mutumin ya bige shi ba A'a, shari'a sai za ka kashe shi alkali ne na musulunci zai kashe shi kotu ce za ta kashe shi ba wai mutum haka individual na cewa wani ya yi laifin kisa sai ka ɗau in ka kashe shi kai ma kashe ka za a yi ai kun gane hausa idan da wani zai kashe ma ɗan uwa a shari'ar musulunci sai ka lallaba sai ka same shi sai ka rabce shi to da yanzu kisa ya zama guda biyu da yanzu za a samu wanda suka yi kisan kai guda biyu za ka za a shi wancan ya yi kisan kai za a masa hukunci kai ma ka yi kisan kai za a ma hukunci saboda ba kai ne za ka yi kisan ba shari'a ce za ta yi kisan yau ba musulunci bai bar wai mutane su ɗauki doka su ne za su dinga yi da hannunsu ba inda haka ake duk da duniyar ta rikici da wani kawai ya bata mara zika buge shi kashe ya kashe wani ne a to shi kenan to musulunci bai yarda da wannan hayaniyar ba to shine sai Allah madaukakin sarki yace wa man qatala mu'minan wanda duk ya kashe mumini kada a bisa ga kuskure me zai yi fata hariru raqabatin mu'mina zai yanta wuyaye mumina in an ce wuyaye ana nufin baiwa ko bawa amma mumina ka'idan bawan da za a yanta shi dole ya zama musulmi amma zai iya zama yaro karami zai iya zama babba zai iya zama mace zai iya zama namiji amma sharaɗi ba a yanta kowa sai mumi sai musulmi shi yasa a hadisin mu'awiya bin hakam mu'awiya bin hakam wanda yake cewa wato ya zo yana son kafara ta kama shi sai ya je ɗauko baiwa sai ya ɗauko ta ya zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya zo nema shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa irin wannan zai iya yanta ta mumuna da aka zo da ita gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye ta ya ce mata aina Allah sai baiwa ina Allah ina Allah sai baiwa ta ce fis sama Allah na sama sai annabi ya ce mata man ana to ni wane ne sai ta ce anta rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta ce kai manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa a atik ha fa innaha mu'mina ka je ka yanka ta mu'mina ne magana ta kare da ka mu'mina ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka baiwa Allah madaukakin sarki ya ce fata hariru raqabatin mu'mina sai a yanka wato baiwa wanda take mu'mina sa'annan Allah madaukakin sarki yace abinda za a yi na biyu shine wadiyatun musallamatun ila ahli ahli sai kuma wanda ya kisan kai da kuskure zai biya diya wanda za a miƙa ta zuwa ga iyalan na iyalan wannan wanda aka kashe ina biya ne take miliyan ɗari miliyan ɗari da hamsin da ɗaya a a a ina oh na ga 151 ne to kuma dai nawa ne ai za ka ji ka san ba ba wasa miliyan ɗari shida da shida haka ne da ɗari tara da sha shida kun ji biya na mutum ɗaya rai ɗaya miliyan ɗari shida da miliyan shida har da dubu da ɗari tara da sha shida Allah biya wannan ba rai ɗan mutum ɗaya ke wani aka ce shi a bisa kuskure shi ne Allah ya ce wa diyatu sallama ila ahli wannan za a za a ba shi su wanda aka kashe musu mutum sai Allah ya ce illa an ya saddaku sai dai idan masu wannan mutumin iyalansa ko danginsa sun ce sun yafe in mutum ya yi kita na kuskure in suka ce sun yafe shi kenan sai je ya ji la'azi shi kenan ya wuce Allah ya ce sai dai in suka yafe to fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan kuma wanda aka kashe fa daga cikin abokan gaban ku ne fa aka yi kuskure aka kashe shi amma wa huwa mu'minun amma shi mu'mini ne kusa aka samu haka mutum shi musu ya zo ya musulunta duk dangi shi ba musulmi ba to sai ya samu kuma shi aka kashe ba Allah ya ce wata hariru raqabatul mu'mina abin da ke kan wanda yayi wannan kisan kuskure zai yanta baiwa mu'mina wato wuya ya mu'mina sa'annan abin da zai yi kenan wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq wato waɗannan kafirai ne wanda ake yaƙi da su sai wani daga cikin su ya zo ya musulunta sai kuma ya zan shi aka kashe to a za a ɗauki diya a kai musu kuma su ƙara siyan kayan faɗa ke na Allah ce a idan haka ne wanda kuke abokan gaban ku ne ba fa ordinary mutane ake zaune da su lafiya ba a abokan gaban ku ne shine abokan da kuke yaki Allah ce shi wannan din shine kuma mumini ne to kawai abinda wanda ya kashe shi bisa kuskure zai kawai azumi a yan tawuyayi zai yan tawuyayi sai Allah ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan kuma mutane ne ga su ba musulmai ba amma tsakaninku da su akwai alkawarin zaman lafiya kun yi alkawarin zaman lafiya da su sai zan nasu aka kashe sai Allah ya ce to su waɗannan to fadiyatun musallamatin ya ne za a ba da diya za a ba wa iyalan shi diya a miƙa musu kuma wanda ya kisa nan wata hariru ragabatin mumina zai yanta wuya ya mumina sai Allah ya ce to kuma lam yajid wanda bai samu yayi da zai yanta ba fa me zai yi fasiya mu shaharai ne mutatabi'ai zai azumin wata biyu a jere wata biyu a jere yayi kwana talatin na ya ƙara kwana talatin idan yana bin lissafin kwanaki idan kuma yana bin lissafin wata ai an gane shi wannan ya danganta me yiwa wata ya masa fa ashirin da tara shikenan ya gama na me yiwa duk wata biyun ma su zama ashirin da tara ashirin da tara ya samu shahararri mutu tabi'ai amma idan mutum lissafin kwanaki zai ɗauka kaga ba yana nufin dole in mutum zai soma azumin sai a farkon wata ba yana iya soma wata lissafin kowane rana to in ya fara in dai ba da lissafin wata yake yadda zai duba ya tabbatar wata nan ashirin da tara ya yi ba ko talatin to kawai kwana talatin talatin zai lissa sai ya yi kwana sittin in ya ɗauki azumin nan babu tsayawa abinda zai tsaye da shi kawai rashin lafiya domin hatta tafiya ma a irin wannan azumi an samu saɓani a kan malami a wajen malami shin tafiya na iya zamowa uzuri wasu suka ce ba za ta zama ba da haka zai yi ta azumin nan rashin lafiya in mata ce haila ko wani abin da ya kamata nan su wannan idan su suka tsayar da shi wannan yana nan littafi da zaran ya ɗauke ko lafiya ta dawo sai a ɗora littafi amma da mutum zai yi azumi talatin ya ƙara goma ya yi arba'in ya ƙara goma ya yi hamsin ya ƙara biyar ya yi hamsin da biyar zai ce kai na gari zan huta sai ya huta to shi kenan in zai sake zai sake da samun kwana sittin hamsin da biyar duk sun zubi eh sai ya sake daga farko domin allah ya ce a jere za a yi su mutu tare aini zai yi su ne a jere Allah ya ce taubata min Allah wannan shine tuba da Allah ya sa a yi Allah ya bada umarni a irin wannan tuba shine zai karba wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance kuma wato masani ne kuma mai hikima Allah ya yi haka dan kada mutane su ta ganganci suna kashe mutane wannan hukunci saboda ba a yin sa ba a yi sa ba a tsaya a yi shi shi yasa ake ta ganganci yanzu yara da suke gudun mota na ai ganganci ne mutum ya zo tsakiyar mutane ya danna mota ɗari da arba'in na sai dai ka kauce in ba ka kauce ba ya buge ka ai kaga saboda babu wannan hukunci inda wannan da wannan ba zai yi ba kuma kaga diya na da aka ce za a biya miliyan ɗari shida oh haka ne ɗari shida da shida idan mutum ya je ya kusa kai shi zai azumi amma wannan miliyan ɗari shida da shida aƙila aƙila aƙila dubu su za su biya idan aka ce aƙila duk da cewa shi ma akwai saɓanin malamai a kai amma community na iya shiga idan ɗan zosin ne ya je ya tura mutane da mota na ya je ya yi to shi kenan zai a zo a wa kowane gida ko a kawo dubu ɗari uku na a hada a hada dubu ɗari dubu miliyan ɗari shida da shida a bawa wani aka idan aka yi haka sau ɗaya aka yi haka sau ɗaya to ina gaya ma za ka ga dattawa a gona za ka ga dattawa da za su duk yaron da zai tuka mota na ina nun za a za ka ga an jamar kunne za ka ga ma masu an ce to an sa ka'ida duk wanda zai yi tafiya da mota a wannan kai ya wuce wannan mai take abin gudun motar nan manaji kai ya wuce na 40 ai 40 ya yi yawa a wanda zai ce kai ya wuce guda uku ko guda hudu ina gaya ma ai manufar shari'a musulunci shine kar a sake abu shi ne ka a sake abin me yasa me yasa ka ji Allah bari mu gama masa me yasa ka ji Allah madaukakin sarki da ya ce a yi wa waɗanda suka yi zina bulala Allah da kai sai ya ce wani ya shahad azabar kuma daɗi fata mina mumini ya ce a samu ɗan kallo ɗan kallo su je su kewaye a zo a yi hukuncin suna gani na rantsa ma da Allah in mutum ya je ya tsaya musamman a ce wanda ya yi zinan da ya taɓa wuri aka binne shi a cikin rami aka bar kai shi aka dinga kwala mar dutse ya dinga fashewa yana ta har ya mutu wallahi wani in ya kalla in ya koma gida ko wata ta ce zo ga kuɗi zo ka yi zina da ni sai zagi ubanta ina kai ka ina kai ka ina kai ka zai zama daman dukkanar ne ya yi abin da shari'a musulunci ke nema don abin a kyamaci abin ra'ayi barawo da aka ce a yankewar hannu da ana yanke hannu in aka yanke wa mutum da yara ba yana da zai kare haka kana ganin da yankakken hannu yaro yana ta hannun shi ina kai ma da ya tuna a ba ni ba to abinda musulunci yake so a yi faru ke har a dinga yi Allah madaukakin sarki barnin ce ba ya so ta faru shi Allah madaukakin sarki ba ya shirya mana mu yi rayuwar duniya ne a cikin jin daɗi kuma mu mutu mu shiga aljanna ai abin da yasa ake shan wuya saboda an bar Allah amma rayuwar musulmi akwai jin daɗi in ma baka gane jin daɗi ba su wanda suke jin daɗi su san suna jin daɗi kusa ai imani ba abin da ya kai shi daɗi amma ba wanda ya sani sai mai imani na musulunci ba abin da ya kai shi wato kwantar da hankali shi ma ba wanda ya sani sai musulmi wanda yanzu ma zai ɗauka kai wahala kuke amma duk wanda ya sani ya sani kuma akwai ranar da kowa zai dara akwai ranar da duk wanda ya tsaya ya bi Allah zai dara Allah da kai shi yake cewa fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhakun na ko ba aya ba Allah ya ce alal ara'iki yanzurun sai Allah ya ce hal tuwibal kuffaru ma kanu yafalun yace rana akwai rana rana kuma dariya mu'minin su ta dariya kuma suna dariya na Allah ya ce suna kan gadaje na mulki sun kishin gida suna hutawa ga kayan marmari ana ci na ga kayan jin daɗi Allah ya ce a lokacin za su dara su kuwa Allah sa mu cikin masu dariya dan tashi a kiyama
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه
Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda duk ya kashe mumini muta'ammidan da gangan fajza'uhu jahannam sakamakon sa wutar jahannama khalidan fiha zai dawwama a cikin wutar jahannama wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi wala'anahu Allah ya la'anci shi wa'adda lahu azaban azima Allah ya yi masa tanadin azaba mai yawa azaba mai girma to ita wannan aya shin wanda ya kashe wani zai tuba ibn abbas ibn abbas yana cikin waɗanda yake cewa wanda duk ya kashe mumini da gangan wani aya tana nan tana aiki a kansa babu duba amma maluma da burin malaman musulunci suka ce a kai duba suka kawo masa da sauran malamai suka ce ai Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq yace wa la yaznun yace wa man yaf'al zalika yalqa asama yuda'am lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana sai Allah yace illa man taba a sai akwai tuba na Allah ya ce illa man taba wa amana wa amil amalan saliha ba ma maganar tuwa ba sai Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat Allah waɗannan su ne Allah wanda yake canza mummuna aikin su ma mai da su kyawawa da haka suka ce masa akan akwai tuwa sai maluma suka ce ita wannan aya tana kan wanda ya halatta kashe mumini nana ta tana kan wanda ya halatta kisa wanda daman ya halatta kisa ai ka san kafiri na wannan kaga kada to kaga daman zai dawo ma wuta daman duk abin da aka faɗa ya tabbata a kai shi suka za suka ce ayar tana magana akan wanda ya halatta kisan kai amma wanda ya yi kisan kai duk da cewa da gangan ya yi amma ya san cewa laifi ya yi to shi yana damar duba kuma akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin sahih bukhari hadisin da ya ba da labari na wani mutum a cikin bani isra'ila wanda shi daman dan bindiga daɗi dan kisan kai ne ya kawai kashe mutane yake ya kashe ya kashe sai da ya kashe mutum da sai har guda casa'in da tara amma kuma lokacin sai nadama ta kama shi ya ga kai wannan aiki da yake ya kamata ya tuba shi ne sai dai ya samu wani mai bauta ya same shi ya ce to gafa ta malam kaji kaji kaji yanzu nan da ka gani ya ce yanzu nan da aka gan shi ya kashe mutum da ɗaya har casa'in da tara amma yana kan ya tuba sai mai bauta ya ce masa kwai wai wai wai tuba ka kashe mutum casa'in da tara ai ba kai ba tuba ba tuba kuma kawai sai ya cika da shi ya cika suka zama ɗari ya cika lisani haka ya ce ka gaishe kai ba duba na? eh kawai ya kashe shi amma duk da haka kuma sai kara zuwa wajen wani malami ya ce masa yana sai ya zuwa sai malami ya ce masa to tuba ba wanda zai shiga tsakanin bawa da Allah ya ce za ka tuba ya ce ka tuba tuba na gaskiya Allah yana karɓar tuba sai ya ce masa amma ka ga bayan ka tuban nan society da kake zaune mutane da kake zaune su mutanen banza ne irin society ne wanda miyagun mutane na ce ce in ka zauna a cikin su za ka ci gaba da irin barna ya ce yanzu in ka tuba ka tashi ka kai ƙaura a garin akwai wani gari bayan allah ne a gari ka koma garin ka zauna maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai shi kenan sai ya kama hanya ya kama hanya ya bar garin wannan mutane ya kama hanyar garin mutanen kirki yana tafiya bai kai garin ba kawai sai a shekwanin shi a kare kawai sai mala'ikan mutuwa suka zo ta da shi mala'ikan mutuwa suka zo suka ɗauke da shi sai ga mala'iku biyu su zo kan shi kasan in mala'ika mutuwa ɗauran ka idan mala'ikun in aljanna za ka mala'ikun da za su zo daban ne Allah ya sa aljanna za mu idan kuma na wuta ne to Allah ya kiyaye amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mala'iku biyu sun zo mala'ikun tafiya da shi wuta sun zo mala'ikun tafiya da shi aljanna sun zo waɗannan suna cewa a namu ne waɗannan suna cewa namu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah da kai shi ya yanke musu hukunci sai ce a su auna su gani daga garin zunubi da ya taso zuwa garin mutanen kirki duk garin da ya zama ya fi kusa da garin to nan ne kan garin tuba nan garin zunubi sai aka ce musu mala'ikun kawai su auna idan ya fi kusa da garin tuba to sai alƙa aljanna in ya fi kusa da garin zunubi ɗan wuta ne wata ruwaya ma ta ta yi sai Allah ya matse masa ƙasa ta ji amfanin tuba sai zama ya fi kusa da garin tuba kawai sai an malaikun rahama ta ɗauke shi an yafe masa ko ba yafe ba an yafe masa kenan Allah yana karɓar tuba abinda kawai dan adam zai kiyaye shi ne Allah baya san ganganci saboda tuba ma ai Allah ya gada maka tuba ma sai Allah ya baka iko akwai wanda Allah ya tashi kama suna cikin zunubi suka mutu ba shi ga ba ba sai ba sai ka ga ka san dai ba a tuba ana zunubi ai ana jira a gama ko yawa domin in kana duba kana zunubi kawai izgili kake yi ko ba ku gane magana ba mutum ya je ya duba kwalban giya yana kurbana a saka burula kun gane abin da nake wannan izgili ne sharaɗin tuba shi ne ya bari ya daina sha ba zai sha ba ka kenan in ka ga ya samu damar duba Allah ya kyale shi latin yana sha sai mu da haka Allah madaukakin sarki yana karɓar duban duk wanda ya duba sa'annan Allah madaukakin sarki da ya kira ma shirka ya ce bai gafara a yi shirka da shi amma yana gafara zunubi ga wanda ya so kowane zunubi ai ya ce ai ka san komai na ciki na wannan abin ko yana ciki wa ya gafi ma duna zalikan nan har kowa da kuma yana ciki da haka suka ce Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai alhamdulillah za mu tashi a gazina mu 94 musu zakka ko ka ba su zakka okay ka san da hausa ka yi musu zakka wata magana ke da yawa mu je ma kwana ɗari hudu ma a ce ma kwana ɗari hudu ma na ce mu je a ce kwana ɗari take mar dubu ɗari duka sun cancanta duka ka ba su duka to ai kai ya kamata ka fita saboda kai ka san su kai ka san su na saboda ai ka san shi dan adam ba ka yi mas- iya masa hukunci haka dan wannan yana aikin gwamnati yana samun wannan abun bai yanzu ne in Allah ya so ya bashi kuɗi ta wani waje sai ya bashi ita ma matan haka da kai da ka san su kai ka ga irin wahalar su ka ga ga irin matsayin da suke sai ka duba wanda ya fi wahala wanda ya fi rashi sai ka bashi don kowanne na iya zama wa ya wani Ba- mutum nawa ne marasa aiki amma sun fi masu aiki jin daɗi suna nan jirgin ba ta aiki ko- wani ba aikin komai amma ya fi ne aiki jin daɗi misali a akwai haka Allah yake kayi shi aiki akwai da haka kai za kai da kasan su kai ya kamata ka yanke wannan hukunci eh Allah wa alaikum assalam amin yan uwa ne yan uwa ne za su biya su ne su ne farko wanda gwamnati take shigowa ciki ko gwamnatin musulunci shine mutumin da bai da yan uwa a musulunci aka samu yaro da ake tsintsin shi ba a ba a san danginsa ba ya girma a cikin al'umma to shi wannan shine aka ce za a mai da diyarsa zuwa ga baitul mali amma sauran yan uwa ne duk wanda zai yi gado to zai kawo kudi eh wallahu a'lam na alaikum assalam amin na والعين بالعين والأنف بالأنف نعم ya yafe na shi shi mai mulki Allah maɗaukakin sarki da ya ba masu mulki mulki ya ba su wani ƙarfi wanda yake ba kowa ya ba su ba ya ba su tasarrufi a cikin abubuwa wanda ƙarshe su za su je su amsa bari na ba ku misali yanzu ba akwai shugaban ƙasa ba akwai gwamna akwai ciyaman na local government kowane a cikinsu idan ya zo ya tara mutanen garinsu ya ce kowa a bashi miliyan ɗari ɗari daga cikin gwamnati duk wanda ya karɓa ya ci halal har gaban Allah saboda mai saboda Allah ya bashi tasarrufi a ciki shi zai je yi bayani ne sa ya ba ku shi kenan ku kawai ba ku a kai shugaba yana dama ya kyauta da dukiya kamar yadda yake da dama yayi yafiya amma kaga a gwamnatin musulunci in aka yi wannan yafiya gwamnati za ta biya iyalan shi diya haka ake ba wai za a ce kuma ba diya ba a'a za a yafe masu a biya su diya bai su mal zaman shi ne mulkin Allah alaikum salam amin na'am na to na cewa ce ce ta ce fatima ce na ji wannan tambayar na ji ta fi shekara talatin na cewa mata mai mutum ya yi haka ai ba ita yi sakiya ba ba ita yi saka ba ba ita yi saka ba so in ya dawo gida sai ya ce ta dawo sai ya saki fatiman da ya ne ya saka shi abinda kawai musulunci ya faɗi dangane da saki annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa abubuwa uku ya ce hazluhunna hazlun ya ce wa jidduhunna jiddun wasan su gaskiya ne gaskiya su gaskiya ne to saki yana ciki amma sai da niyya an an gane ai sai da sai mutum ya nufa akwai nufi akan mutum yayi to in yayi koda da wasa ne kwanaki an taba wasu 'yan wasan kwaikwayo ko aka ce wani suka yi wasan saki in mata da miji za su yi wasan saki saki ya tabbata saboda babu wasa da shi amma da sakin da aka yi shi dole aka sa mutum dole saki matai shi ba dole fa na baki na shawara ba dole na bindiga shi wannan ba saki ba ne ba saki ba ne bai saku ba ta saku ba amma in har shi ya yi niyya idan mutum ya sake matar shi ya rubuta takarda ya rubuta sunanta bai ba ta ba sai ta gani sai ta sai ta ɗauka to ta saku eh da aka yi maza mazan ka fasa ka yaga an gane na ƙwarai ka goge amma in ta gani ko ta ji labari ai daidai ke da labari shi nan ka afkar da saki da haka in babu to babu kafin ka furta kafin ka ba ta duk kana iya janyewa mutum ya iya rubuta suka ya sake matar shi saki daya ya taho gida a fusace sai ya tsaya a bakin kofar ce kai wannan ba hauka zan yi misali sai ya yi ya gata sai ya shiga gida a bin babu saki a baka sake niyya kai ka yi niyya duk daban amma da za ka ce abokinka ka sake ta kuma ko ba ta ji ba ta ji eh ai ta ji kenan ai jin abokinka shi ne jin amma kai ya kai ya kan ya karan kanka ba ku gane wannan hausa ba na sake faɗa dalla dalla idan mutum ya sake matarsa sai ga abokinsa cewa shi ya sake wacce to ta saku eh ai ta ji kawai ko ya gaya mata ai ta saku ai kai na ka ce za kana niyya niyya ba aiki ba ba saki ba ne eh amma abokin ka ya sani a'a ba ka riga ka yi ba a'a ba ka ji ba shi yasa a kiyaye a kiyaye daman shi amfanin karatu shine a kiyaye tunda ba amfanin karatu shine a kiyaye ai malamai da suka tattauna bari ka ji cewa suka yi mutumin da ya rubuta takardar saki na na iyalin Allah ya kiyaye amma sai zai ya fasa amma sai ya bar takardar a cikin aljihunsa riga da ya cire sai wata rana ya ce wa matarsa ta hada masa wanki bayan wata biyu kuna ji wannan hausa sai ta dani takarda a biyu sai ta ɗauko sai ta karanta shi kenan ta tafi na? to in mata ya karatu ba ba ta karanta ba in Allah ya taimake ta ba ta kai wani ya karanta masa ba kuma shi kenan ai faruwan wannan abin shi ya sa wanda zai ya rubuta saki Allah ya sa ya fasa to ya yaga na a Osman mai wanki ya kai wa ya gani idan mai wanki ya gani in ya gani in ya ji ya san ya gani to taso eh in ya ji cewa ya gani ko ta ji ya gani to taso ai abin sarƙaƙiya ne da shi ba za ka gane sosai ba na'am a'a ya gaya masa ne yau na'am eh kenan ta saku ba ya sanar da abokinsa ba shi ne a yi abin shi ma zai zai gaya mata yawa zai zo mana amma yana akwai saki daya yana nan an gama shi yawa amma idan abin ya taƙaita da kai sai daya to ko ka rubuta kana iya yagawa ta babu yau amma in aka samu sakon fati duk yadda aka samu sakon fati ya tabbata shine magana no. dama tana Allah Allah ta same to ba haka ba haka ma yake a- a a wajen alkali akwai lokacin da in an zo kotu ana haɗa miji ne da Allah kuma abin da ya faɗa da shi ake aiki kuma a kyale shi da mahalicin shi iyaka abin da za a yi saboda ɗan adam suna da iyaka na na ilimi a Kano akwai wani abin da ya taɓa faruwa amma dai shi da tayi sallallahu alaihi wa sallam eh a kai shi da tayi har ta wuce da minti biyar Allah ya kai mu gobe subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin